rafat magabatan baki daya Allah ya gafarta musu اللهم لك السلام أقرانا إلى الله وإنا أعدادنا ورمينا أصابنا وجيراننا وقربائنا ومشايخنا وولاتنا ومن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمنا بعدهم اللهم لا تهرنا أجرهم ولا تفتنا بعد وفاتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الإبطال والمجاهدين في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما رويت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم احفظنا من شر الاعداء وخيد الكائنين ومكر الماكرين ودور الظالمين وحسد الهافلين ونفاق المنافقين وشر الاشرار واعتد المعتدين وشماتة الآداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسن فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما wannan aya Allah ina bayyana ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'adda suka bi manzon Allah wurin yaƙi saboda daga wannan addini banzala ya fita yaƙi da kansa wanda ya jagoranta da kansa 29 ya tura yana gida ya tura a je a wakilce shi a sauran yaƙuƙuwa 46 to a wannan aya Allah yana bambance tsakanin waɗanda suka tafi yaƙi sannan bayan sun tafi yaƙi suka ba da dukiyoyinsu sannan kuma suka ba da kawunansu suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka bar gonakansu suka bar wuraren ayyukansu suka bar danginsu suka bar garin da aka haife su الذين أخرجوا من ديارهم بغير بغير حق إلا أن يقولوا رحم الله فالله yake nuna bambancin su da waɗanda suke zaune a gida ba su je yaƙi ba ba su ba da dukiyarsu ba ba su ba da kawunansu wurin daga wannan addini a nan Allah yana nuna mana cewa dole ne cikin mutane akwai wanda ya fi wani kamar yadda a yatsotsin hannayenka dole a yatsun hannayenka in ka duba ai wani ya fi wani tsawo da haka a cikin mutane ma wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum Allah ya ce ya daga wasu akan wa'ansu ne don ya jarraba su ya ga me za su cikin abin da aka ba su da aka a wannan aya Allah yake cewa la yastawi alqa'idun min almu'minina ghayra ulil darari kafin a sokar da ghayra ulil darari da can la yastawi alqa'iduna min almu'minina والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ne da haka ya sauka Allah ya ce waɗanda suke zaune a gida daga cikin muminai ba su tafi yaƙi ba la yastawi ba za su taɓa zama daidai da wani mujahidu na fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ba ba za su zama daidai da waɗanda suka tafi yaƙi da dukiyoyinsu da kuma kawunansu ba sai abdullahi ibn ibn makatumin wani wato makawo ne wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah wanda a kansa ne ma aka saukar da surar abasa wa tawalla an ja'ahu la'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatan fa uhu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وما عليك ألا يرزقك سيلا سوى أما من جاءك يسأب فهو يخشى فأنت عنه تلخى كلا إنها تذكرة shi wannan makawo wata rana ya zo wurin manzon Allah da nufi yana so zai musulunta to a lokacin akwai wani babba a cikin ƙuraishawa mai dukiya ne ya zo wurin manzon Allah annabi yana ƙoƙarin ya musulunta saboda idan ka samu wani babba guda ɗaya ya musulunta zai jawo rikicinsa barorinsa yaran gidansa da matansa da sauran jama'a da suke tare da shi da su musulunta saboda babba ne kamar yanzu ɗan siyasa idan ka samu wani babban ɗan siyasa ko gwamna ko wani ko minista ko sanata ko hausa waras idan ya sauka daga wannan fati ya dawo wani fati ba yana dawa da jama'a da yawa ba yanzu kaman gwamnan zai bar fati ya dawo wani fati kaga duk waɗanda suka tare da shi kwamishinoni ne daraktoci ne ciyawomin local government ne house of assembly majority da sauran duk wanda suke tare da gwamna za su biyo ko ba za su biyo ba za su biyo shi wannan mai kuɗi ya tare da manzon Allah annabi yana kokari ya musulunta shi kuma a lokacin sai yana kafa wa manzon Allah hujja cewa abin da isa su ba su zo sun bi manzon Allah ba yawanci da suka tare da manzon Allah daga talakawa sai majema sai makera sai masu da dai wato masu sana'o'i na hannu wanda ake gani kamar ba kowa ba irin su bilal su haihu amma rubul yasir irin su Aba Huraira da dai wasu daga cikin manyan sahabbai wanda ba su da kuɗi sai suna cewa abin da ya hana su zo su zo kusa da manzon Allah kenan amma inda annabi zai daure ya ware ma waɗannan talakawa lokacin su daban su kuma an lokacin su ya zo annabi ya zo cikin su ya zauna kar wani talaka ya biyo inda manzon Allah yake in ya gama zama da su kuma ya koma wurin talakawa ka san kullum shi mai kuɗi akasari ba duka ba domin ba inda ba a samun bayan Allah shi mai kuɗi yawancin masu kuɗi mafi yawa ba sa san talaka komai nasu kawai suna ganin talaka kamar wani mutum ne mara wayo talaka wani mutum ne mara mara kuzari talaka wani wani mutum ne mai son cin banza shi a kullum ya kamar talaka wani abu ne wanda yake bai kamata ya zo kusa da shi ba ko aure ne ina da wuya mai kuɗi ya ɗauki yarsa ya ba talaka wanda ba shi da komai komai nagartarsa komai iliminsa komai kirkinsa komai imaninsa za ka samu mai kuɗi ba zai ɗauki yarsa haka kawai zulum haka ya ɗauka ya miƙa wa talaka ba sai ka tambaya aikin da yake yi ko kuma ɗan wani gida ne waye mahaifinsa ɗan wane ne sai ya ji an ce dan wani minista ne ko dan wani sanata ne ko dan wani babba ne sai ce to shikenan ba komai amma idan ba dan kowa bane talaka ne sai ka ja fara zagin yarinyan me na sama ya ci balle ya ba na ina na ƙasa kuma ni ba zan sai da akuya na ta dawo tana cinye min danga ba to me kuɗi ba ya san talaka haka masara ce ba ya san talaka sama kuma abin ta kai shiga shi a wannan zamani shi ma talakan bai san talaka dan uwan shi talakan ma baya son dan wani talaka da haka Allah yana fifita wasu akan wasu ne don ya jarraba su in kuɗi ya baka ina jarraba ka ne idan mulki ya baka ina jarraba ka ne in ilimi ya baka ina jarraba ka ne don ba ni'iman da Allah ya yi a yanzu wadda ba a samu wanda ya fi wannan da ba idan ka ce dukiya ne ina ƙaruna wa innahu latanu'u bil usbati ko ulul quwwati Allah ya bashi wa atanahu min al kunuz ko ma inna wafatihahu latanu'u bil usbati ne ulul quwwa ƙaruna ci ba kwaɗo ba ɗan ci da ake buɗe kwaɗan ƙofan dukiyar ƙaruna ci ɗin ƙatti ɗari suke ɗauka sai an zo an yi taro an yi kama-kama yadda ka san idan za a tura mota an ta kafe ko kuma idan za a ɗora jinka idan an gama tana ƙasa an ce wai hannu ɗaya baya ne bai ɗaukar jinka ko to haka ake taruwa daga kiɗin da ake buɗe kwaɗo da ake kulle ƙofar dukiyar ƙaruna shi kansa bai san abin da ya mallaka ba yau ina ƙaruna ka allam ji kulaku awalam da kuma idan mulki ne ila fir'auna fir'auna ya ce a kace ka ba maganan wani shawara a ce wai sai an je majalisa ko kuma akwai kotu za ka ɗaga ƙara ka kai a filin fir'auna ba kai ba in ya ce a kashe kawai an gama kenan in kuma ya ce a barka an barka kenan fir'auna sai da shekara ɗari hudu ko ciwon kai bai taɓa yi shekara ɗari hudu ba shekara hudu ba Lala yanzu ko wata hudu a cikin mana wa yake wata hudu bai ciwon kai ba. Wata hudu ma ba ba ba shekara hudu ko ko shekara arba'in ba a shekara ɗari hudu fir'auna ya yi ko ciwon kai bai taɓa yi ba. Kuma a shekara ɗari hudun nan kullum yana cin ɗan maraƙin raƙumi kamar bijimin sa shi kaɗai ke cinyewa kullum amma saboda lafiya baya kewayawa bayan gida sai bayan kwana arba'in. bai shiga bayan gida sai kwana arba'in arba'in saboda lafiya yanzu kai a kwanan da garin Allah zai waye ba ka kewaya ba yana da wahala idan firawun yake yau ka allam ya kula ku awalam ya kuma idan ana kana gadaran kai mai shekaru ne kai ka tsufa ka kai shekara tamanin ko tisa'in ko ɗari ina annabi shu'aibu shekara dubu uku da ɗari biyar ya yi a duniya yau ina yake idan kuma kana ga daren kai ɗin nan mai ilimi ne kai wani babba ne ta hanyar addini ina shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da aka zo abin da Allah ya baka na dukiya ko na mulki ko na ilimi ko na talauci ko na shekaru ko na kyau ko na muni domin duk abin da ga Allah ya baka jarrabawa ne akwai wanda yake neman abin da aka baka nan inda zai samu zai karba domin mutane yawanci muna wulakanta neman da Allah ya mana ko wani ya zo gaban manzon Allah yace ya rasulullahi ni talauci ya mun yawa ina so ka sa a kashe ni in huta yace a kashe ka huta yace eh akwai wani sahabi yana gice ya rasulullahi idan an kashe shi ina son rigan digan wuyan shi nan a bani kaga shi rigan da yake wuyan wannan da yake neman a kashe shi saboda talauci ga wani a gefe yana neman rigan ma a bashi domin annabi ya ce kullu saqidin laqidin duk abin da kaga wani ya gaji ya jefar da shi za ga wani ya tsanta yana mura yanzu su kotari da yawa za a ga mutumin da ya saki mata saboda bai fanta ta fita mishi a rai ko an yi an yi manya sun sa baki ta shi kawai ta tafi kawai shi bai fanta sai ga wani kuma ya zo ya nema ya biya sadaki an sa rana kaga ina ta dauki mana kaga za a daura auren ma zai zo ya zauna a wurin auren ya kura wa malamai ido kaga hadda yayi hadda kati ya zo kati ina ga yata mutane ina ta murna abinda wani ya gaji ya jefar shi ga shi ya tsinta yana murna haka nan za a ga wani riga ne ya gaji da shi zai dauka ya ba wani sai ga shi kuma wannan ya wanke ya goge yana jiran Allah ya kai mu juma'a ran juma'a za ga ya sha wannan kaya yana tafiya yana saka hannu riga ina ganin duk garin ba kamar shi alhali wani ne ya sa ya gaji da rigar ya dauka ya bashi kullu sajidin lahjidin da ka duk abin da Allah jarraba ka da shi dan uwa musulmi karkare na Allah yana gwada ka ne da wannan abin da ibaka asiban nasu an yi zara ko an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wal qasmi min al-amwali wal anfusi was samarati wa bashir as-sabirin haka Allah ya faɗa ko da haka anan Allah yake faɗa mana cewa a shi wannan wannan makaho to sai manzon Allah sai ya zo yana sallama lokacin kuma annabi yana fama da wannan musibi dan ya musulunta to sai annabi ne bai ji dadin haka ba yana kira yana ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah ya Muhammad allimni mimma allamaka Allah ya Muhammad ka koyar da ni abinda Allah ya sanar da kai ina ina kiran manzon Allah wato ya zo ya musulunci sai shi wannan bakwarai shi sai su ka gani ko abin da yake hana mu zuwa wurin ka kenan to sai annabi ya nuna to bai ji daɗi ba haka to kuma wannan dama idan abu zai faru Allah yana sa abu ya faru ne da manzon Allah amma ba annabi ake nufi ba Allah yana yi ne saboda malamai ba su zuwa a baya domin to tari da yawa idan ka zo wurin malami ka zo tambaya kan addini ko kabli ko ba'adi ko kuma kayi sallah wani abu ya faru da kai a sallah ko wurin wankan janaba ko wurin alwala in ka zo wurin malami tambaya ba Allah ya fasa alwa na zikir ko in kuntum ne la ta'lamuna idan da za ka zo wurin malamin nan ka samu wani ko minista ko wani sanata ko wani babba gwamnati ya kawo miki ziyara zai da ka shiga wurin shi ba zai da ga in ka shigo malam dala ba mu ne muna dala muna ganawa ne malam ina gudun karka ata musu gari ko ko ba haka wani to da haka sai ta faru da manzon Allah nan da nan sai ga sura kutum a baka wata walle an ja'ahu la'ani wa ma yudrika la'allahu yarzakki aw yadhakkaru fa tanfa'uhu dhikri amma man istaghni fa anta lahu tafaddi wa ma alayka alla yarzakki talati wa amma man ja'aka yas'i fa huwa yakshibu فأنت عنه تلقي كلا إنها تذكرة أما هذا الله زي ما قالوا ba a fito directly ana nufi da manzon Allah ba da Allah zai da da zai da annabi a basta wata wallaita an ja'aka al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka Allah bai ce a basta wata wallaita ba bai ce ka hada fiska ka ba da baya ba sai Allah ya ce a basta wata wallaita ya haɗa fiska ya ɓata rai ya ba da baya kaga wannan magana ba da manzon Allah yake yi ana dukan juji ne saboda gwazalma ta ji tsoro ko ana tauna dutse ne don aya ta ji tsoro haka ana yi da malamai ne masu zuwa a baya dala yanzu malaman yanzu da mai zuwa tambaya akan ilimin addini alwalansa ya samu wani matsala ko sallah kabili ko ba ya faru yayin zai yi da wanda zai kawo malami miliyan biyar ko miliyan goma to ala cikin biyun nan wanne ne malami fi so ya zo wurin shi ana tambaya jama'a malaman da muke da su yanzu ba mu sai duka ba amma mafi yawan malamai yanzu akwai malaman da suka jefar da zaure sun jefar da karantar da addini sun koma bin 'yan siyasa sun koma gindin jami'an gwamnati sun koma gindin manyan 'yan kasuwa kaga malami yana da karatu da zai karantar da kasar nan ma gaba daya amma sai ka samu ya watsa ina nan yana biye biyan neman duniya yau yana Kano gobe yana Abuja jibi yana Lagos gata yana yana yana yana ina Sokoto citta yana ina gashi nan ne taya wasu yawa ƴaƴansa ma bai tsaya ya karanta balle ƴaƴan wasu gashi kuma annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yanzu malamai sun watsar da karantar da addini sai dai daya ba duka ba yanzu kada gidajen manya manyan da ka sani da manya manyan shehunan kasar nan manyan malaman kasar nan dai dai zaka samu ana karantar da addini yadda manyan suka yi a lokacin suna rayu zaka samu ga babban zaure sun tafi sun bar littattafai tudi tudi ga sunan a cikin kanta kanta wani littafin ya fi shekara goma ba bude shi ba saboda halifofin sun watsar da karantarwa sun watsar da ijtihadin da iyaye suka yi sun hau kan turban da iyayen suka bari suna neman duniya da shi yanzu manyan halibai ba su ne masu hawa manyan motoci ba su ne masu hawa masu- masu kwanciya a manyan gidaje su ne kullum yau suna china gobe suna dubai jibi suna ina ne suna tsayawa tsayawa ce sun jefar da karantar da addini to don haka wannan aya ko in ce wannan sura na abasa wa tawalle ba ana yi da rafi da manzon Allah ba manzon Allah bai zai yi da duniya amma to haka ma ya aka kare da aka to shi wannan makawo abdullahi bin makasumin lokacin da aka saukar da wannan aya la yastawi alqa'iduna wa min almu'min min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da yaji haka sai ya miƙe gaban manzon Allah shi ya rasulullah yanzu ire-iren mu waɗanda suke marasa lafiya ba su da ƙwari ba su da ƙarfin fita yaƙi su Allah ya mance da su kenan yana faɗin wannan akwai zaid ibn sabit sahabin manzon Allah sakataren manzon Allah idan aya ya sauka na alqur'ani yana daga cikin masu rubuta ayoyin alqur'ani wato ma- sakataren manzon Allah ne ita cinyan manzon Allah yana kan wato kafan annabi na kan cinyansa sai ya ji kafan annabi ya danna cinyarsa ya ji wani irin nauyin da bai taɓa ji ba wato wahayi na hauka can an ji ba sai ya ji annabi ya farfaɗo sai ya ce masa zaid tsakanin la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahidun ka sa ghayra ulil darari ka sa ghayra ulil darari zaka duk cikin qur'ani ba ayan da ya sauko gajeruwa sai wannan aya ghayra ulil darari shi ne ayar da ya zo gajere shi ba farkon aya ba kuma shi ba ƙarshen aya ba isa sai aka buɗe wannan wurin la yastawi alqa'iduna min almu'minina salatu abada fili a sa shi a tsakanin wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to sai Allah ya ce waɗanda suke zaune a gida daga cikin mu'minai ba su je yaƙi tare da manzon Allah ba sai ce ghayra ulil darari banda ma'abuta lalura banda wanda yake makaho ne kamar shi Abdullahi ibn Umm Maktumin banda kuma gurgu banda wanda yake kwance ba lafiya waɗannan lalura ya danne su to dama shi musulunci addinin adalci ne kullum musulunci yuridullahu bikum al-yusra me yake gaba wala yuridu bikum al-usra kullum addini ina nema wa jama'a sauki ne idan kana shan wahala su jina to kai ne kana kanka wahala ba addini annabi ya ce inna dina yusrun wa fa awgiru fihi bi rufiq addini abu ne ne sauki ka shiga cikin addini da taushi ka tafi a hankali kar ka fada kanka yanzu ka ce kai kullum dare sai kai na buya raka du wa ya daura maka kai baki inda ka iya ka duba dai manzon Allah duniyan da lahiran saboda wa aka yi raka'a goma yake yi ita aljanna ma kyauta yake ba da ita amma raka'a goma annabi yake yi daidai gwargwado la yukallifu Allahu nafsan illa me illa wus'aha haka nan azumi in ba wannan na farilla na Ramadana ba kar ka ce kai kullum azumi kullum azumi a'a kai azumin Annabi Dawud yau yayi azumi gobe ya sha ruwa jibi yayi azumi za ta yi sha ruwa haka yake yi haka kuma na filfili yau in yayi gobe ya huta To Allah yana son al'amari wanda yake matsakaici yanzu ko abinci ne ai annabi ya koyar da mu za ka ci abinci ka raba cikin ka gida uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwan sha kashi ɗaya kuma numfashi to duka sai ka tafke cikin wurin ruwan abinci wurin numfashin ma duka abinci yanzu misali da azumin nan wani idan an yi buɗe baki malam sallan tarawih idan bai iya ba sai ya ga mutum na numfashi ta hanci ta baki saboda ko ina ya suke ba ba masa ta tsinke amma an kada wata shawarar manzon Allah ba sai ka zauna lafiya kashi ɗaya ka zuba abinci kashi ɗaya ka zuba ruwan sha kashi ɗaya kuma ka bari wurin ba da numfashi sai ka zauna lafiya naka addini abu ne mai sauki kar ka ɗora wa kanka abin da ba za ka iya ba in na fula ne ka yi daidai gwargwado in karatun qur'ani ne ma ka yi daidai gwargwado in salatin annabi ne ka yi daidai gwargwado komai na addini ka ɗauke shi daidai iyawanka daidai ruwa daidai gari har ka ɗaura kanka abin da ba za ka iya za ka addini musulunci addini ne mai sauƙi idan kana addini tun kana yaro kana yi kana yi kana yi har tsufa ya zo ka shekara kamar 90 ko shekara 100 sai ya zama ba za ka iya tashi ka je ka yi ba kana kwance amma dai kana sallah a kwance amma ka je jam'i ayi da kai bai yiwuwa in ba Allah sa kana da gata ba domin kana in baka da gata wanda ma zai kama hannun kai kai ka wurin ibada a masallaci ba za ka samu ko ko kuma wanda zai zo zai zo ya sa ka a mota ko ya tura ka a keke ba za ka samu to sai kai sallah a inda kake ai Allah ya ba mu dama mu al'umma mun zan Allah da ma Allah zai ba mu daman sai da Allah ya yi rantsuwa والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم ليش غبا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم من أصل ثم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون duk mutumin da yake bin Allah yana da lafiya sai rashin lafiya ya same shi ba zai iya ba to in lokacin ibadar ta zo misali da al'asar da muka yi yanzu in mun zo mun yi jam'i mun yi la'asar shi kuma yana kwance ba zai iya zuwa ba to in za a ba mu lada shi ma za a rubuta mishi lada saboda mai lokacin da yake da lafiya yana yi ai muna ganin gwamnati ma ko idan mutum ma'aikacin gwamnati ne ko kamfani in yi shekara kamar talatin da nawa ake yanzu masu aikin gwamnati eh talatin da biyar in ya kai talatin da biyar yana aiki sai ka je an ce to baba ka je gida ka huta kuma ana maka godiya taimakon da kama ƙasa tun kana yaro kake kada kake hidimta wa ƙasa ka yi ƙoƙari to yanzu ka je ka huta an maka ritaya amma duk wata za ka rinda jin alat na fansho ko kuma za a kawo graduti da sallama duka za a kawo a bashi za a mishi godiya to shi ma Allah shi ma Allah haka yake yi in ka kuma kana ibada in lokacin ibada yayi in an ba da ladawa masu kuruciya kai ma za a baka lada lokacin ibada ya yi baka da lafiya ne in an ba masu lafiya lada kai ma za a baka lada zaka a wannan aya sai Allah ya ce ghayra ulil darari ko banda ma abuta lalura su kan da wanda suke mata zuwa wurin yaki da dukiyansu da da kawukan su su ma daidai suke inji Allah amma wanda yake zauna a gida baya zuwa yaki baya zuwa wani ijtihadi duk wani abin da ake na taimakawa addini baya zuwa duk abin da za a yi taimakon al'umma baya yi to ba zai zama daidai da wanda ibada rayuwarsa ya bada dukiyarsa wurin daga addinin Allah sai Allah ta fadala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin daraja ko ala al-qa'idun daraja ko Allah ya fifita wa'anda suka yi jihadi da dukiyansu da kawukansu akan waɗanda suke zaune a gida da darajoji da wani irin daraja wato Allah ya ba da wani irin rata annabi ce tsakanin wanda yake fita yaƙi da wanda yake zaune a gida akwai daraja guda saba'in a wani ruwaya ɗari bakwai a wani ruwaya dubu bakwai a wani ruwaya miliyan bakwai kowane daraja guda ɗaya kuma faɗin darajar tafiyar shi ka ɗari biyar ne ku tsakani duk kawai aikin gwamnati da Allah mutumin da ya makaranta ya yi firamare ya yi sakandare ya je jami'a ya yi digiri ya samu aiki da wanda bai taɓa zuwa firamare ba suka samu aiki a gwamnati da Allah aikin su iri ɗaya za ka samu wanda bai yi makaranta ba yana nan a bakin hanya ko ko yana fatiki ko yana gaji shi ne ba wani gaji ko shi ne mai buɗe gate in za a shiga shi ke buɗe gate in za a fita ba shi ke buɗe gate amma da Allah wanda ya makaranta ba ina nan a kwance a wani babban ɗaki babban falo ga kujeru ga wani babban tebur a gabansa ga takardu ga abubuwan rubutu ga kuma wasu kujeru a gefe na zama na ganawa da shi ga kuma wani babban AC yana kwance yana jujjuyawansa ina haka ina ga kuma wata babban TV ga kuma wata wata sakatariya ga wata mai dafa mata shayi yana bukatar shayi yana bukatar abin sha mai sanyi ko ruwa ko abubuwan sha na marmari ga wata an ajiye ta aikin ta kenan ta ba shi abin da yake so da Allah wanda ke cikin ofis din nan zai zama ɗaya da wanda yake fatiki a bakin hanya zai zama ɗaya da wanda yake shine mai bude gate za ku zama daidai ba za ku zama daidai ba da haka fadar lawar mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja ko amma sai Allah cewa kullum wa ajallahu husna dukkan su gaba ɗaya sahabban manzon Allah da wanda suka tafi yaƙin da wanda suka zauna a gida din in dai dukkan su sun yi imani da Allah sun yi imani da Annabi Muhammadu dukkan Allah ya musu alƙawarin aljanna Allah ya ba mu albarkar su da ka sahabban manzon Allah sun samu wani fifiko akan dukkan halitta gaba ɗaya ko ba komai sun ga wanda ba a taɓa ganin kyakkyawa irinsa ba wane ne wannan sun ga wanda ido bai taɓa ganin wani abu kamansa ba wane ne wannan annabi muhammadu sun ci abinci da shi sun zauna wuri ɗaya da shi sun yi tafiya da shi sun yi hira da shi sun gan shi ya gan sun yi zamani da shi zamanin da ya yi numfashi a ciki da haka Allah ce wa kullum wa adallahu husna yasa kuskure ne ka samu musulmi a wannan zamani yana zagin sahabban annabi bayan annabi yana faɗa yana ce Allah Allah fi ashabi ko ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah ku kiyaye man sahabbaina yake cewa inda ɗayan ku za a mayar mishi da dutsen Uhud ya zama dinari ya dinga ɗiba yana bayarwa yana kashewa don Allah ladan shi ba zai kai ladan mudun hatsi guda ɗaya da sahabina ya bayar ba domin sahabbai sun ba da ransu sun ba da dukiyarsu sun ba da komai nasu allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna to shi yasa misali kai ne babanka ya kira ka yace da kai ina bin wani kuɗi nayi nayi ya bani ya ki ya bani to ni yanzu ni na gaji amma kai na ɗora ka a kai duk inda ka haɗu da shi karka bashi sai ba kuɗi na shike ka rike wannan magana kana fita kuwa sai ga wannan mutumin sai ka rike shi kuɗin babana zaka yau ba za ka tashi ba za ka motsa a nan ba sai ka bani kuɗin babana sai mutane aka tawo haya haya rigima sai ka je sai uban ya ji hayaniya sai ya fito sai ya hangi mutane an taru sai ya zo wurin sai ya samu a sai ɗan shi ne da wanda yake bi bashi yace kai yaya yaro yace baba ina fitowa sai gashi da aka rike shi ya bara sabbi ba sai ya bani wannan kuɗi sai uba yace kai kalin shi na yafe mishi da Allah shi yaron nan me ya kamata yi ya kamata ya cigaba da rike shi ko kuma ya kamata ya bashi to tsakanin mutane da sahabban manzon Allah in kai kana ganin sahabban annabi sun yi kuskure alaka tunani domin akwai mutane masu wautan tunani duk abin da faru tsakanin sahabbai ba ruwanmu domin an ce zo mu zauna zo mu yi ne dala yanzu ko tsakanin malaman garin nan dala ba dan sabani amma ya hana a yi mu'amala ba haduwa a wurin suna ko wurin aure ko wurin wata mu'amala ba a mu'amala ba a yi jama'a tsakanin yan uwa da yan uwa a gidanku ba ku daya yatuman ku daya dala ba sabani ba a yi kaga an yi damba ma goma da a zo a raba amma da Allah ya raba yan uwantan nan bai raba ba da haka sabon manzon Allah in mun tashi mun yi wani labari wani abin da ya faru wannan ba ruwanmu Allah ya ce wa kullum wa adallahu husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna to kai da manzon da ba zaman zan Allah ba kake jayayya da waɗancan me naka ina ruwanka duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi na ibada ko na wani abu da Allah za ka yi sabon manzon Allah za ka kai sabon annabi ba za ka kai su da ka jama'a musulmi musamman a cikin ma wannan zamani akwai wanda Allah ya jarrabe su da zagin sahabban manzon Allah akwai wanda Allah ya jarrabe su da zagin waliyai bayin Allah wanda Allah ya zaba cikin bayinsa wanda Allah yake ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun a cikin musulmai akwai wanda Allah ya jarrabe su da zagin iyalan gidan manzon Allah suna zagin sharifai jikokin manzon Allah suna cewa wai mu kakan za mu bi ba ruwanmu da 'ya'yan me ya dame ka annabi ya ce man ahabbahum ko fa bi bi ahabbahum ko duk wanda iso zuriyar gidana da sauti yake so na da Allah yanzu mutum da yake mutumin da yana son ka amma bai san ɗanka masoyinka ne masoyinka ne kai ne ka riko da ka yi aure kamar shekara ashirin ba ka haihu ba daga baya Allah ya baka ɗa ɗan kenan ɗaya ɗaya ka san ka fa ga kula da yaro ka samu wanda ya aure ya daɗe bai haihu ba ya samu ɗa kuma ga tsufa ya zo dan kenan kwaya daya to Allah ka taba yaron nan za ku wani lafiya sai ka dauko yaron kana zuwa sai ga wani wani mutumin ka sai ce wane ina zuwa ka zan je wuri kaza wannan fa kace dana ne sai ciro kuɗi sai ba yaron Allah kuɗin nan waye ba yaron ya ba ko ba kai ba in ba gane wannan ba sai daga hannu ya faɗa ma yaron mari za ka yi magana malam ba da kai nake yi ba za ka kyale shi to duk mutumin da yake yana son manzon Allah amma yana jin haushin iyalan gidan manzon Allah ƙarya yake ba masoyin annabi ne da haka mu dai mu zama neutral mu so sahabban manzon Allah mu so waliyai bayan Allah haka Allah ya ga da wasu Qur'ani ya ce yana da waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ko kuma annabi ya ce allazina idza ru'u zukira Allah wanda kuma hadisin kudusi Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi ko luhum awliya'i wa samum tunda Allah ce ina da waliyai to kai naka awa kace ƙarya ne ƙarya ne ba wani wali fifita waɗanda suka yi ƙoƙari akan waɗanda suka zauna a gida da wani irin lada mai girma mu ji darajatin درجات مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله يقول يا رسول الله da Allah ya ce ya fifita waɗanda suka tafi yaƙi da dukiyarsu da kawukansu akan wani suka zauna a gida kar ka ɗauka darajar guda ɗaya ne a'a darajatin minhu wasu irin darajoji ne daga wurin Allah wato wasu maɗaukai ne wasu darajoji ne wato ba'adu hafo ka ba wa magafiratan da kuma wasu irin gafara wa rahamatan da kuma wasu irin rahama anan ya zo ka mansuba ne ko fi ilhuma al-muqaddar an musu an musu faduwan fasaha daraja faduwan kisra ko darajatin minhu ومغفرة ورحمة هذا يقول فاء وغداجيبي درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله يا كسن شيء غفر لي الله يا غفر الله يا كسن شيء جن قيني الله يجي قوم wannan aya ta gaba ta sauka ne a Allah ya ce
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا wannan aya ta sauka lokacin da wasu jama'a suka musulunta a makka amma ba su yi ƙaura sun dawo madina wurin manzon Allah to suna cikin kafirai suna komai da kafirai a makka amma kuma sun musulmai ne amma kuma da za a zo a yaƙi manzon Allah sai suka biyo kafirai da su aka zo za a yaƙi manzon Allah ga su kuma musulmai ne kamar da yanzu a zamanin yanzu ana samun musulmi kuma amma musulmi sun zo kaga mutum musulmi ne amma kuma al'adu ya rinjaye musuluncin nasa to shi sa wani aya Allah ya tsare na mu udkhulu bi salmi kafago in zaka shiga musulunci ka shiga musulunci gaba daya kar ka zama rabinka al'ada rabinka musulunci kaga mutum yana yana yana musulunci amma kuma musuluncin rabi da rabi ana samun irin wayannan kabilu ko eh ga shi musulmi ne amma kuma za ka samu musulmi musulunci ne ga shi nan kawai wani lokaci ya ganshi a coci wani lokaci kuma ya ganshi a masallaci wani lokaci daga ya ya auri kirista wani lokaci kuma ya auri musulma wani lokaci in ya haihu ya sa wa dan dan suna sunan kafirci wani lokaci kuma ya sa wa dan suna sunan musulunci ana samun irin wayannan ko ga shi musulmin ne amma kuma musulmi sun kaga yana ina ɗaukan al'ada da addini kamar duka abu ɗaya ne to su waɗannan waɗannan musulmai suna maka sun yi sun yi imani da Allah da manzon Allah amma kuma suna cikin kafiran maka sai suka fiyo za ya ki manzon Allah to shi da Allah saukar da wannan aya Allah ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu ka sani lalle waɗanda mala'iku suke kashe su a yaƙin da aka yi na badar zalimi an fusihim lokacin suna masu cutan kansu sun biyo kafirai sun zo a yaƙi manzan Allah gana ne? kalu sai kafirai ce musu fina kuntum a wani hali za mu karɓi ranku a cikin musulmai ko kuma a cikin kafirai kalu sai su waɗannan musulmi da suka zama cikin waɗannan kafirai sai su ce wa su mala'ikun kunna musu a fi ko abinda ya sa ba mu yi hijira ba mun kasance mu ina raunana ne a cikin ƙasan mu ma'ana a makka ba mu da ƙarfi ba ma iya fita sun fi ƙarfin mu sai Allah ya ce ƙalu alam takun ardullahi wasi'atun fatahaju biya ku ah kasan Allah ba yana da fadi ba me yasa ba ku yi hijira kun bar maka din ba in dai gaskiya ne cewa kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah fa ulaika ma awahum jahannam wayannan mutane makoman su jahannama Allah ya kiyaye mu kaga jama'a musulmi mu yi kokari in za ka yi imani da Allah ka shiga musulunci gaba daya kar ka zama imaninka ya zama rabi da rabi a nan kai musulmi ne a can kuma kana bin al'ada ka yi imani gaba ɗayanka da ka Allah ta ula'ika ma'awahun jahannam wayannan makomansu wuta wa sa'at masira lallai makoma ta yi muni Allah ya kiyaye mu da ka jama'a mu yi ƙoƙari kar ka zamanto ayan da Allah yake cewa fa amali kanu إذا ما ابتليه ربه فأكرمه بأن لا يتيه فنعمه فيقول ربي أكرمني بو وأما إذا ما ابتليه فا فيقول ربي أهانني كالقضى مهكا إذا كاد دادي كما كسي مسلم شي كسياني in kuma wani abu ya zo mara daji kuma ka koma kuma kana camfe-camfe ka ji mutum yana cewa maye ne ya kama ni wani ne ya rike min kasuwa wani ne ya sa min hannu wani ne a'a wa yake azurtawa ne jama'a wa yake talautawa ne wa yake bayarwa wa yake hana wa yake kashewa wa yake rayawa to kuma an mutu ka ce wai baye ne kashe ka maye me me zai iya yi an kaga abu ya same ka Allah da ma san ya kaddara hakan zai faru da kai akwai mayun ba wai babu ba amma ba a so musulmi ya tsora hankalinsa akan ana so kullum hankalinka yana wurin Allah كل قل الله ثم ذرهم به في حوضهم يلعبون كذا كان ورن الله إن كان ورن الله إن روك دواني كذا باكا باكا دون كوا باكا ذنون كوا باكا معاملة دو كوا سي الله قل كل من عند الله كوما يبو بكا دو ورن الله أما إن إذا كان أغنين على التاسي الله يبركة دو in mutum zai fita kuma da ya ji kukan mujiya sai ga ya koma ce yau gaskiya yau ba sa'a ko ko kuma ni ba da haduwa da makawo a hanya yace ka yau anya garin yau akwai akwai kanta kuwa ba kanta ko ko yaji kukan kukan abin nan gaggafa ko kuma ya haɗu da kuturwa a hanya sai da kaji wani addu'a manzo Allah ya ce Allahumma la khayra illa khayruka wala khayra illa khayruka wala ilaha ghayruka wala hawla wala quwwata illa billah ربي أعوذ بك من همرات شئره وأعوذ بك ربي أن يهضروني كل لك لك أنت وانا آية إذا قفتك فسأبك والله ينتجون لا يسمى بك سودك الله ba wani abin da zai faru da kai wanda yake ba daga Allah da haka anan Allah yake cewa fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira na'am إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا التي إلا المستضعفين سيده waɗanda suka zama raunana ba su da ƙarfi ba za su iya hijira ba ba za su iya fita a maka ba saboda ba su da ƙarfi minal rijali daga cikin mazaje wanda sa'i da mata wal wuldani da kuma ƙananan yara la yastati'una hilatan waɗanda ba su da ikon yin waje dabara na samun ko su gudu ko kuma su fita zuwa madina wurin manzon Allah ba su da ƙarfi ba su da wani dabara to waɗannan walaya ta nuna me sannan ba za su iya shirya zuwa kan hanya su gudu zuwa wurin manzon Allah a madina ba فأولئك وأولئك عفى الله أن يعفو عنهم نعم.
وكان الله عفوا غفورا أولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله تفى أولئك وإن متعدين نسي إن المتوفين إنهم عفى الله أن يعفو عنهم من يوه يا كفنت الله يقى الله يافي مسلم kuma Allah ya yafe musu din duk abin da yazo ba za ka iya ba kana cikin kafirai ne sun fi ƙarfinka to sai ka yi hakuri haka Allah ya so Allah zai kawo maka mafita ba ka da kuɗin hijira ba ka da kuɗin shiga mota ka gudu ba za ka iya ba to Allah ya ce asallahu an yi ba ulaika asallahu an yi afuwa anhum wa kana Allah shi Allah dama ya kasance afuwan Allah mai yafiya ne mai afuwa ne ghafuran sannan Allah mai gafara ne Allah ya wani gafara Allah sa mu gama lafiya za mu kwana a wannan aya in Allah kuma ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi ayan gaba muna fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sa mu gama lafiya Ma- magabatan mu baki da Allah ya gafarta musu in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu ikon tashi da imani wannan wata bayi da Allah yake irtawa Allah ya sa mana ciki Allah ya kiyashe mu cikin ruwan banza Allah ya kiyashe mu yunwan banza ibadojin mu karance karancen mu addu'o'in mu Allah ya karba mana shi ne masallacin jagoran mu na musulmi na wannan jiha Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya dawo da shi gida lafiya akwai yan uwa sun tafi sun yi tafiya Allah ya dawo da su lafiya sauran matafiyan waki daya Allah ya dawo da su gida lafiya masu tafiya Allah ya kai su lafiya masu dawa Allah ya dawo da su lafiya shi wanda ya gina masallacin bukatunsa na alkhairi Allah ya biya masa abin da yake tsoron sharri Allah ya tsare shi kuma bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da muke tsoron sharri ubangiji Allah ya tsare mu azumi da ya rage mana Allah ya sa mu gama shi lafiya Allah ya sa mu gama shi lafiya Allah ya sa mu gama shi lafiya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله